إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتابه بنظرة تأتي لنا بالظفر من أن يتكلم سنة منظم الله صلى الله عليه وسلم abin nan da suka kunsa na daga alkhairi da malaman al'umma suka yi ƙoƙarin haɗa mana su kowa iya ƙarfinsa kuma cewa sunaye ne ɗauki fai rawaito sa aka yi ba haka aka sharato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ba haka aka rawaito sa a karatu to kuma muna nan abinda shi ibn al-arabi maliki ya faɗa na cewa su sufaye ma sun ce guda dubu ne bayan suyudi ya tara ɗari biyar bayan imam al ya tara ɗari hudu da kuma kowanne bayan mai dala'il da khairat Allah ya saka mata alkhairi shi ma ya tara mana a waje ɗaya ɗari biyu da ɗaya da ɗaya to kuma ga shifa'ul asqam na shehu diwani din nan Allah ya san adadin nawa ne suke ciki kuma duk wanda a nasance duk gaba ɗaya dama da haka ya sa wa diwanin suna duk waƙoƙin salaman Allah ya samu suna shifa'ul asqaf dan tafa'ul albarka ga ashifa kuma kaman duk abinci ga ashifa ne aka wake aka dari ashifa din nan ake cewa dama dai mutumin Morocco ne kabarinsa shi ma yana nan a Morocco kuma ake cewa Allah ya haɗa duk sufaye ma da ashafa bare tijjanawa suka yi rujar ayyashi ma ya wake ta gaba daya baiti wajen dubu shida da wani abu suka yi rujar ayyashi to ga shehu ma baiti wajen dubu goma sha daya da wani abu duk gaba ki daya to a kasida guda daya wasu ita dinnan da muka karanto jiya ita kadai ta kwashi sunaye biye da wajen saba'in da su muke ta karantawa jiya mun yi magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa النبي الأمي النبي بهو صلى الله عليه وسلم دائم mai kira zuwa ga Allah shi ne ma shugaban duk masu kira zuwa ga Allah shi ne shugaban duk masu kira zuwa addinin Allah sallallahu alaihi wasallama rasulan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ya saki shi ne ma'aiki ga halitta ga baki ɗaya kowane ma'aiki kuma iya jama'ansa iya ƙauyensa ko iya alƙaryarsa iya ƙabilansa amma Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasu kafata zuwa halitta ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam ko ko shi kadai ne ar-rasulu shi kadai ne annabi shi kadai ne ma'aiki shi kadai ne annabi sauran jinna ibansa ne kuma Qur'ani ya nuna haka in ya zo ba wanda aka danka wa ma an nautar sai da aka yi yarjejeniya da shi wa iza ka bismillah rahman rahim wa iza ka ballahu mithaqan nabiyina lama atayna kun min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثمي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ba wani wanda aka bashi ana sai da aka yi alkawari yarjejeniya da shi wa idza kaza Allahu mithaqan nabiyina da Allah ya rika alkawarin annabawan zamani nan daga Allah sai annabawa duka ma'aika ma sun shiga lama ace na ku bi kitabin wa hikimati idan na ba ku annabta na ba ku hikima shi ne wannan hadisai kuma naku za ku tafassara wannan ƙur'anai da na baku ko kuwa ma'arifa ko kuwa dai ji abin da hikima ta ɗauka na baku annabta na baku ma'arifa wannan hikimomi a ciki wa idza qala lama atina min kitabin wa hikmatin na ba ku annabta da irin abubuwan da kamar yanzu za a naɗa sarauta a ce an dan kamar kaza an dan kamar sanda an dan kamar takobi an dan kamar wuka an dan kamar kaza to duk na an naɗa su ma'ana na zaku ne na ba ku annabta na ba ku hikima sun maja a ko rasul sai ga ainihin ma'aikin ya zo muku wanda dama shi ne ma'aikin ku kuda duk dai an naɗa ku ne wucin daji ake jago ثم جاء كل سلم في محمد رسول الله يقول ما أفعلت هذا الشيء لا تؤمنون به ولا تنصرن ذاك با الله يزو في إيماني da shi to zama mu'minai muhajirai yanzu kuma an zama ordinary mu'mini an sako daga da an mu'mini sai ya hau matsayai ya hau matsayai ya hau matsayai ya hau ya hau matsayai sannan zai je ya cimma ma inda annabi yake sannan tsiranka ya gaba daya sai ya hau tauba wannan mukamai na islam din nan a taubatu sai ya hau tauba ya hau istiqama ya hau takawa sannan kuma ya shiga siduku ya shiga gaskiya a imani sannan ya shiga ikilas sannan ya zo tumanina to anan annabi yake fara shi ko annabi daga nan yanzu sai ga mumini ya hau zango wajen biyar tauba istiqama takawa sitko ikhlasu sai da hau nan guda biyar suna sannan ya zo tumanina sannan ya tarar da annabi a nan shi annabi daga nan yake fara to da muminin da jirgin da waye da annabin kuma daga dumani na inda za su rankaya sun hau hanya ɗaya domin za su shiga muraƙaba dukkan suna muraƙaba za su shiga mushahada ne dukkan suna mushahada sannan za su shiga ma'arifa dukkan suna ma'arifa dukkan sai da suka yi fatahi sannan kuma su ta ma'arifa su ta Allahu akbar sannan to amma ba dukkan annabin nan daga tumani na ya fara Allah ya san kowane annabi iya matsayinsa ina ya je, iya muraƙaba, iya mushahada, iya ma'arifa, amma kuma in annabin na hakika ya zo manzo Allah sallah na tuminun na a dawo baya, a dawo kila ma a fara tun daga takawa, ko ko na tuminun na ku fara daga imani, yanzu ku fara daga fitku da ikilas, dama kuma al'ada annaba ce gaskiya. Yanzu ku fara daga nan da tuminun nan ba da tusulun nan ba da tuminun nan sannan ku fara ga girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuminun nan za ku imani da shi wala tansurun nan za ku taimake shi ku zama ansaru yanzu kuma za ku ce uwata da ubana ni ma na ba da raina a gari ka ya rasulullahi na ba ne ba Allah ne muka iya sai dama an gama suka yadda هل أقررتم وأخذتم على ذلك كنت فتر في إقرار يمشي كوا يبقى هذا ما كنت إقرار أقرر في إقرار يمشي لكن من يدعى من يدعى كل يوم على القرار يبشط أي شيء فكر شيء ومن يعني أكثر نمت أنواني زمائك باب ما ولي كومين ما باشي كما أما دي سنحة دا محمد رسول الله الله النبي fashadu wa ana ma akun mina ni ma ina daga cikin masu yana wanda shine girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zama nasa ya kan shi kansa rabbul izzat ya shiga shi ma yanzu ana ma akun mina shahidi wa anta walla ba duk wanda ya bari ya tuya fa kun ji alƙawarin da aka rabu kun yi ikirari an rubuta an tabbatar to ko wanda annabi ya zo kuma yace shi ne ya sauka da kan annabi sallallahu alaihi wasallam ai kuma alfasi kuma ai sai fadira ya fassara nan wa isa Allah ya ga mun fasu ba yaje gaba inda Qur'ani ya faɗa an tabbai Muhammad ne ya Rahman ala al-arsh istawa yake da kadi kallon shi ne fassara shi ne kazo za ka yi ma abu kai kama shi ai waje da shi nan ba irin wani radiyallahu to Allah ya ga mun fasu yanda muka ji na haka take wala yi gamu da basu ba wannan shi ne manzo Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai nuna mana kuma wani karatu wannan fa annabawa ne kamar da hadisu sai na Ali ya ce aka yi yarjejeniya da su tun kan a halicce su tun kan a Adam yanda duk gaba ɗaya mu Allah ya magana da mu a alamul zarri muna alamul arwahi mu ne ga mu amma kuma ba wannan cikin nan mun isa mu ga Allah mun isa mu zauna da shi mun isa mu karba da shi mun isa mu komai Allah ya kara mu alamul zarri alastu bi rabbikum to kuma haka Allah tabaraka ta'ala ya magana da su ya wannan tare da su suka yi haka aka kawo kuma suka nuna aikace duk annabin da ya zo sai ya gaya wa jama'ansa don ni wakili ne lalle annabi ne ni ko ma'aiki ne ni ne cikakken yanci amma kuma idan da annabi Muhammad annabi Ahmadu zai zo zan tashi ni ma in zama sahabinsa idan ya ga ransa idan ya ga kwanansa ya kare rasuwa ta taho annabi Ahmad bai bayyana wasu to ban da lokaci ya yi to ba annabi Ahmad bai yana nan baya ba yana nan fata ba ban ku a duhu ba haka aka dinga yi har karshen su annabi ya samu bashiran da rasul ya fi ba a jiki su mu Ahmad sallallahu alaihi wasallam to wannan zai nuna mana wani karatu idan dai annaba wannan tun kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun yi imani da shi sun yadda shi ne annabi kowanne ya ce in ya zo zan tashi daga aiki na shi ne mai aiki na zama hawari dan gani kasheninsa na zama wanda a fagen daga ni ne a gabansa ko ko zagin tafiya kaza to ina kuma wanda zai dawo bayan annabi Ahmadin ya zo ya yi aikinsa ya kuma annabi ya zama annabi ya yi ne ya daidaita don haka a waliyin al'umma zai dawo to kuma tun da annabi ne ya taba zama annabi kuma yanzu ga shi aka ɗauke shi annabtarsa ba ta cika ba amma zai dawo da nassosin qur'ani duk a wajen bin bayaninsa duka baki da to kuma yanzu ya dawo ya amai da annabta ko kamun annabi ma bai zai zai dan annabi ya zo bare kuma yanzu don haka a waliyin al'umma kuma duk wani ƙarshen matsayi na walitta na siddiqiya a siddiqi ne zai zo wa ummuhu siddiqatun kana ya kula da to shi ma kuma a siddiqi ne zo rannan ba ruwanka ko ka ce ka ba wa waliyai hanya wani ya ce karya ne ma ba zai dawo ba saboda an ce in ya dawo ba annabi zai dawo wato masu walitta suna so a ce wali ne dan uwansu ko nan ruwanka bakin ciki a cikin karatu in masu walitta sun ce wali ne dan uwansu ne na ka ci kai ma mun wali ne kuran kaya ya dauka ranka ya tumani na tunda in ba wani bane ka gabara amma annabi Isa waliyin al'umma zai dawo malamin al'umma sai dai shi ba zai kuma haba kowa ba da rai zai dinga tafiya wajen manzon Allah kabarin manzon Allah ya ce annabi Ahmadu ne abu kaza manzon Allah ya magana da shi manzon Allah ya ce masa kaza kaza kaza ne shi kuma yana daga khususiyarsa annabi isa ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi ma a sake shine ma'aiki ma sallallahu alaihi shine annabi shine ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaje kuma duk na'iban sa ma dukkan su sunan su ma'aiki sunan sa akwai bambanci tsakanin ma'aiki da da annabi wannan an sha fara ma'aiki shine wanda aka aiko shi ya je isar da sako da sako da littafi nasa na kansa dole shi ne ma'aiki rasul amma annabi kuma ya shiryayye ne a kansa iyayen gidansa bayan su zama da ya shiryayyu ba amma ba aiko shi wajen kowa ba ko da ya shirya ma malami ne mai shiryarwa yana aiki amma ba shi da littafi na na kansa ba shi da sai dai ya shiga littafin wani wani ma'aiki ya hakumu kaga a taura annabawa da yawa sun shiga karkashinta ya hakumu bi hannabiyuna annaba da yawa sun hukunci da taura ba ma ma'aiki ba amma da ma'aiki ya zo annabi isa shi ma ya samu nasa wani ya rika sai abin da ya haɗa shi da yahuda cewa ya ba a taura shi to me da ita ni ma ina da nawa na yi imani da ita na gaskata na yi imani da ita na gaskata ta amma ni Allah ya sauƙaƙe mu abubuwa da yawa da aka ananta muku a cikinta wani uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum ni an ya dan dan sauƙaƙa muku dan wani abu da aka tsana aka haramta muku a ciki amma annabi ahmad shine in yazo wa yaqau anhum israhum wa nakala allati ka shi ko sai dauke muku gaba daya shine yake da wannan iko sallallahu alaihi wasallam to ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam mukaffa yana daga sunan manzon Allah mai bin annabawa mun yi aqibu shine wanda yazo bayan duk annabawan da ma'aikan sun gama zuwa aqibu kenan to mukaffa ma irin kamar ma'anar su da ma ma'anar su ɗaya ba shi kuma mukaffa manzo Allah ya bi annabawa a cikin aslin tauhidi irin duk tauhidin da annabawa suka zo da shi irin sa manzon Allah ya zo da shi sai dai na ya fi cika da me dalilin na ya fi cika duk na annabawa faɗa ne imani ne karatu ne duk imanin annabawa tauhidin annabawa duk faɗa ne karatu ne amma imanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gani ne ƙuruƙuru da shafawa shi waka zalika nuri ibrahim malakuta shi annabi ibrahim shi ne ma ƙasaitacce a cikin annabawan da aka iya nuna masa malakutin Allah mulkin Allah basarautan Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi yana so zuciyarsa ta liyatuma inna kalbi shi komai so yake tsaya gani shi ya kai kuma aka saka masa annabi Musa da ya magana ganin aka faɗe shi da lalan tarani ba a gani ba sai dai kaza kaza amma shi ko annabi Ibrahim shi ma an kwafashe shi awalan tunin ala bale walakin ya tuma inna kalbi wallahi na imani ya ubangiji ina so da zuciya ta dan nusu mun daga alai to yake na to je kai kaza kai kaza to akan wannan ma an nuna masa gaibin mulkin Allah amma baitul maqdis aka ce je a hawan wannan dutse na baitul maqdis yana da wata irin daraja da kususiya da ba Allah ya kwato mana shi daga hannun matsiyata mala albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi sun kun miliyan nawa amma irin wannan alkhairi wanda annabin namu ma daga nan ya hau sama duk gaba to haka aka ce da annabi Ibrahim ya je ya hau kai ya je ya hau kai shikenan da ya je hau kai sai aka yaye marcibin kuma duk mulkin yana gani gaba daya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan kawai ka dinga ganin abu a TV ka dinga ka gani baka gani ba lalle ka gani ko amma ba zai yi yanda ka zo ka shiga kuru-kuru da idan ka gashi ka tattaba kai abu to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa ya hau hawa ne Isra'i da Mi'raji Mi'raji ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na fatadalla fakana qaba qausaini aw adna ra'amin ayatin rabbihil kubra shi kwa gani ne da tabawa da shaka da takawa da zuwa sallallahu alaihi wasallama to wannan sirrin sai ya shigo cikin al'ummarsa mu ma al'ummar manzo Allah duk kan gani ne da taba da duk labari bai shiga mu ba labari bai kuma ganin ne yana da tasiri shi ma a nasa waje an ce annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah da ya je magana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari a cikin labaran akwai mara daɗi ma inna karfatan na koma Musa mun fa fitinanci mutanen mun fa fitinanci mutanen ka annan Musa ya ji an fitinanci mutanen ka kuma ya zo fitina ba ta da daɗi amma kamar bai yi wani shoki kamar bai girgiza ba kamar abin bai dame shi ba kamar ba a faɗi komai ba ila kuma girman Allah din ya mantar da shi har ya manta ne ne fitina wanda ya shiga hadaran Allah ma da zuri ya shiga sai manta komai zai zan girba kamar annabi Musa da ne ya fitina ma kamar bai damu ba amma annabi Musa da ya da ya ga fitina da idansa ai alqal alwaha duk a tauran ma yawa da ita ya kare yanzu a ce Allah ya kiyaye Qur'ani da hannunka fitina da za a gani aka watsar da Qur'anin ma suka tu Qur'anin duk su watse suka ai wannan mutum Allah ya kiyaye ta ai anna al alwa wa akaza bil dan uwan da yake ji da shi baya ji ya ta kuma shi ma za a yi ya ta kamar zai kashe shi ina bana umma la ta kun zuriya ci wala ya hakuri dan uwa ta ni ne ba dan uwan nan naka ban abu kaka kama gemu na da da wuya da haka abu to kaga gani ma yana da wani tasiri domin gode Allah mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aqida ahlus sunnati duk mu'jizar ta zama ta annabi za ta iya zama karama ga waliyan wannan annabi waliyan wannan zamani duk gaba ki da mun gode Allah wannan duk waɗansu kofofin ma'arifofi da waye duk nan ne kofar su duk gaba ki da sallallahu alaihi wasallama za ka wannan al'umma ba ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai bin annabawa ne a cikin asalin tauhidi da irin nasa a cikin asalin tauhidi la ilaha illallah mai bin a cikin abu amma shari'a da kullum da Allah min ku shari'atan wa min hada shari'a kowanne akwai irin tasa da ta dace da zamaninsa da abin da yake kabo haka ta manzon Allah tana nan sallallahu alaihi wasallam wanda ta dace da zamanin akwai wanda ba za ta taba canjawa ba komai canjin zamani akwai wanda da zamani ya canja ita ma ta canja wani abu da ake a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi shari'a ne amma za a ce yanzu akwai abubuwan da yanzu kuma suna nan amma suna da sai dai aiki da na yanzu amma akwai abin da ba sa canzuwa yanzu salloli biyar din nan ba wani zamani da za a kai da za a ce ba irin wancan zamanin annaba ne ba za a daina su ba kaza kaza amma akwai abubuwa yanzu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki irin na wancan zamani a yi a yi sahu har yau sojoji suna wannan bataliya da sauta amma a harba kibiya a kare daga irin wannan mizayin na yanzu da abubuwa ai kaga yanzu za a ce mutum ya ce sunna zai yi shi zai ɗauko kwari da baka sai dai ya kare ta sai dai ya ajiye ta sani da ko irin na unguwa kaza kaza an dai na babban yakin ne Allah kiyaye ba mu lafiya ai duk wannan ya wuce wannan kenan manzo Allah mukaffa ne sallah kaga aqibu ne mukaffa ne amma aqibu a zuwa mukaffa kuma a asalin tauhidi manzo Allah ne zai ma kun ci bidi annabawa shi ba wani daban bane a cikin irin abin da annabawa suka zo da sallallahu alaihi wasallam Mustafa zababben al'umma manzo Allah Allah ya zabi yan adam a cikin adam Allah ya zabi Laraba a cikin su Allah ya zabi Quraishawa a cikin su Allah ya zabi ƴaƴan Abdul Muttalib a cikin su Allah ya zabe ni zababbe kan zababbe kan zababbe sallallahu alaihi wasallam albadru wata dan daren goma sha hudu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wata ne dan daren goma sha hudu sallallahu alaihi wasallam haka aka sufanta shi da shi amma manzo Allah ya buna akwai sahabin da yake cewa wallahi na gwada fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rana da daren goma sha hudu wata dan daren goma sha hudu ba girgije a sama wallahi sai da na fitar a kai na fuskan manzo Allah ta buwa ta ne mutum haka sahabin da ya rawaito kuma ba wai kurarawa ba ne da kaza kaza sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya ga sirajan muniran shi nuru ne sallallahu alaihi wasallam kuma wata ne dan kuma ana ce ma tauraro din ma annajim mustaqim wa tauraro ne surayya mai haske sallallahu alaihi wasallam kowanne ma'ana shi wata ne dan daren goma sha hudu duk wa'yansu masu shirya ma daga shi suke ɗauka sallallahu alaihi wasallam kuma tauraro ne mai haske da shi ake shirya sallallahu alaihi wasallama tauraro ne mai haske ila kuma saboda mafarkin sai da Aisha din nan da ta yi Allah ya nuna mata ma hakan lalle tauraro ne mai haske sai da Aisha ta yi mafarki taurari uku sun faɗo cikin ɗakin taurari uku sun faɗo cikin ɗakinsa ko ta ita malama ce ta fahimci meye nan sai su tsoron gaya wa annabi sallah dan yana daga cikin ɗaya daga cikin taurarin abinda ta fahimta kenan sai ta gaya wa ɗaya tauraron wannan da ɗan sauki sauki ta gaya babanta Allahu alam ta san waye na uku ko ta ce da ita take jira wajen ila tana sai ita ce tauraron ka uku har sai da sai na Umar ya aika mata ta fahimci kar lalle za a binne wa'yansu mutane uku a cikin ɗakin inda taurari uku suka faru tun daga annabi zuwa ma da ya ga taurarin babansa ya masara ƴan uwansa ne da kaza to sai tambayi babansa sai na ba babani ba na ga wani barci mai da gani na ga taurari uku sun haɗo cikin ɗaki na bar wannan magana gashi har lokacin yayi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya rasa kamar ne ce ga tauraron ki guda ɗaya ina ya sa to ga tauraron ki guda ɗaya gashi an binne shi da shi kuma ya rasu sai na abubakar ya roƙa in ta yadda shi kuma aka binne ita wani da to taurari biyu ga ita take son wajen da aka soki sai na Umar radiyallahu ya ce aje a tambaye in ta yadda a binne shi ba ta yadda ba a kai shi makabarta kawai gaba gida to sai ta ce wallahi da ni na ajiye wa kaina amma kuma tun da ya na ba shi wajen fitilar shi ne taurari guda akwai ruwa ya cewa annabi Isa ba zai rasu abin ne shi a nan a nan wajen akwai akwai wannan ruwaya sallallahu alaihi wasallam shafi'ul baraya mai yawan ceton halitta mai yawan ceton halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama duka da lahira ranar tashin kiyama zai yawaita ceto an an yi su mogal din wayansu an bi da wayansu ta bayansa an ji an watsa su a wuta a dan daddake su dai kafin yau sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga wutan ya fito da su har sai maliku mai tsaron wuta ce muhammadu yau ku zaka ba ubangijin kai azaba Allah da muhammadu yau ku zaka ba ubangijin kai azaba duk kwa ta kuma kike kike kwashe mutanen ciki sallallahu shafi kuma yawan ceto sallallahu alaihi wasallam kuma mushaffa'un wanda an karbi ceton nasu Allah ya yarda duk wanda ya tsaya wa ya tsayi sallallahu alaihi wasallam shafiqul baraya bai ce dan halitta sallallahu alaihi wasallama a masihu masu girma na tashin kyama wanda in ba shi din ba ne salamin dunin lahi kashi fatu da da ya sallan nan ba mafita in ba annabi sallallahu alaihi wasallama din ba sallallahu alaihi wasallam urwatul wusta manzalla sallallahu shi ne igiya mai kwari wa tasmu bi abdullahi jami'an wala tafarraqu akwai wanda sun fasara da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine urwatul wusta igiya mai kwari ai duk wanda ya rafe da manzo Allah ya tsira duk wanda ya jingina da shi ya tsira sallallahu alaihi wa sallama Ni wanda ya rafe da manzo Allah ma'anar wannan magana an ce duk abin da ya zama shirya ga wani yakan zama halaka ga wani ma'anar wannan jama'a ba shine ba ba za a jingina da malaman al'umman manzon Allah ba ba za a jingina da magadan manzon Allah ba duk manzon Allah din ne sallallahu alaihi sun zo da abin daga gidansu na waye suka yi ba na manzon Allah din ne kowa kaga ya fi jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kwasan falala a wajen manzon Allah yake jingina almuttasil bil muttasil muttasilu wanda ya sadu da wanda ya sadu ya sadu yanzu in ka jingina da sayyidina Abubakar ka jingina da manzon Allah sallallahu alaihi waye da jingina da Abu Jahl su wai al'umma da suke bin waliya din nan su dabbobi ne ba su da hankali ai suna da hankali ai sun san waye nan da sun ga aikin sa bai kai nasu ba shi kansa washe ya ci ya koshi bare ya ba sabi shi amma sun ga zunsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ikilasunsa ibadarsa ta zahiri ma ta kai in an raba al'umma duk ta ishe su sai ga nan jingina da shi yayi manzon Allah ne suka sallallahu alaihi wasallama ba wai mutum ya ce ya ji wannan kuma ya ce ai shi kenan shi ba ruwansa ga kowane malami sai annabi sallallahu alaihi gaskiya ne to amma idan za a gan shi kai idan ka gano karatun na san baka duba wayannan malaman da kake tare da su ba wanda zai koya ma qawaidi da waidi ya koya ma shari'ar manzo Allah haka kai kai duk ba ruwanka da kowa da ka ta wajen Muhammadu gaskiya amma ina ina za ka yau ko hadisin ka taba na Bukhari ka taba ko nan mutu sai baka ina mujarrabin wanda bukari bai aiki ba kaza kaza ina zaka je ka samu sannan ba kaga to shine abin da ake cewa ko wannan shine sumi da tanadi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karimun ne mai girma mai girma na dukkan nau'o'in girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara su ya tara girman iyaye sallallahu alaihi wasallama girman dangi ana ɗan gidan girma ne ko ɗan manya ne kaza to zalla ya tara girman iyaye sallallahu alaihi wasallam sannan ya tara girman shi kansa dama wannan aka fi so ya tara girman shi kansa ma'aiki ne annabi ne ɗan gatan Allah ne cikamakon ma'aika ne da annaba ba kamansa an ba shi kaza ya zo da qur'ani ya kaza ya shi kansa ba kamar sallallahu alaihi wasallam sannan abin da aka ba shi ba a ba wani ɗan adam irinsa ba shi ma girma ne shigarsa girma ne shigarsa ɗan gidan girma ne abin da aka ba shi girma ne ba ta ba ɗan adam irinsa ba sallallahu alaihi wasallama ya tara sifo kamannin girma a cikin jikinsa sallallahu alaihi wasallama sannan ya tara aikin girma mai aiki ne na girma aikinsa kyautarsa tserawarsa damuwa da halin mutane aikin girma dai wannan kowane yare ya san wannan ayyukansa din na girma ne sallallahu alaihi wasallam an gidan girma ne shi kansa mai girma ne sallallahu alaihi an ba shi abubuwan girma yana da kamanni na girma sallallahu alaihi wasallama sannan yana da ayyukan girma ba da kwaya ka ci tsakuwa da alheri babban aikin girma alheri kyauta sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da aikin girma yana da kyauta bare in watan ramadana ya kama bare in watan ramadana bare in goma ramadanan karshe ta kama bare in watan ramadana ya kama lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya darasin qur'ani da shi duk abin da aka saukan man na wannan shekara sai malaika jibril ya zo an karance shi sun yi darasin sa da manzalla haka na kawo ma haka ka kawo mu abin da na kawo mun haka na haddace shi daidai shi ne duk abin da na kawo daga Allah ka haddace na ai sallama in ramadan ya kare sai wata ramadanan sannan a kuma zuwa ramadanan karshe qur'ani ya cika cin Qur'ani ya cika cin to sai yan kaɗan na daga izaja'a da aliyawa a kamar wani abu na cikin ma'ida da izaja'a da wata aya ta bakara wata su ne ɗan raguwa to aka zuri ya zai karanta sau biyu da annabi sallallahu alaihi wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu cewa kwanan sai aka bi sallallahu alaihi wasallama to haka manzo to fa wannan karanta wannan aiki fa manzo Allah kuma sai ya ƙara girma sai ya ƙara halin girma halin alfarma da halin daraja sai kyauta sai kyauta sai kyauta za ka ke ganin al'ummarsa su yi kyauta cikin karanta Qur'ani su yi kyauta wajen saukar Qur'ani su yi munna wajen komai na Qur'ani alheri ne da ba kamansa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne mun yi wannan kyauta ne shi kansa ko mai kyauta ne din je kaman wansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hutu ne wanda ya san manzon Allah ya san sunayen nan nasa ya san sifofin nan nasa. Tun daga sani na zahiri har ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sani kuma na yakini sani na baɗi za ka ga ya huta duniya da lahira. Baya cikin hauma hauma. Wanda bai cikin hauma hauma, wanda bai cikin waɗannan bala'ai da akwai bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka kuma sai dai Allah ya tsawata. amma duk wanda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san me Allah ya bashi na za a gan cikin hutu manzo Allah ratun hutu ne kuma filan ya zo mana da hutu ya wutar da mu daga wahaloli na abubuwa kaza kaza lalle sai dai mutum ya karbi wa'ansu abubuwan dan godiya ga Allah ba wai kuma ai sakaci ba a'a sai dai dinka shi din ma duk da gashi sura gudaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa amma kuma yana ibadoji yana komai an tambaye shi to bayan saukar waɗannan abuwa kuma kana da ice ai godiya nake godiya nake duk da haka dai Allah bai ga na zo na kwanta kuma na yi sakacin na ni dan hutu ne ni dan hutu ne ba kuma ya ga ina gode masa wannan godiya nake to ibadar mai godiya da wanda take da ibadar ba mai godiya ba yanzu matsalan baban ka ya siyo ice ya kawo ko ya siyo kayan abinci ya zo a mota ta zo kuma a kura a jijjige a kofar gida babanka ya tsara albaji ya ce to ku shiga min da abin nan cikin gida zan ba ku kaza su su dinga ka zo ka gani za ka tsaya kai ma yanzu an yi jinga da kai an ce za a ba kaza ai kai ma aiki za ka shiga kila ma ka bi su aiki su aiki suke na abiya su kai ku aiki kake na godiyan Allah mu za mu ci aiki kake kai na ga na godiyan Allah mu za mu ci su ko wannan aiki suke abiya su da sun je sun gama za a su so su kama hanyar su kai ko sai a ta shan dina ba na sai kaza kaza to na na sana ciki ba da zan ta godiyar Allah ce da abu ba wai na yi addiya ka kaza kaza na gidan wani ke ana sani sallallahu alaihi wasallama nasar dan haka mun gode Allah sudda al abul abbas yace a ibadar almajiriya godiyar Allah ce kama to mun kokari kowa ya samu wannan yakinin ya dinga bauta Allah tukuru in yana da karfin yakini da karfin ma'arifa ba dan yana jiran komai ba godiya ga Allah. Allah wannan don bin sa- eh, an ce yi kuma don godiya ga Allah arifi za ka ga ibadar da duka godiya ga Allah intisali ne kuma da godiya ga Allah ko shi da shugaban su duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to rahatu hutu ne muqimu manzo Allah mai tsayar da hanya karkatacciya ta zama hanya mai kyau ta tauhidi ya zo ya tarar da eh, karkatattun hanyoyi masu kyau din duk an lalata su wanda ba su da hanyoyi masu kyau kuma sunan su jahilai duk gaba ki da jahiliya ce ya zo ya tarar da ita yi shi ya gyara halitta kuma mun gode wa Allah hatta turawa sun faɗi wannan da akwai wannan bature da ya binciken wannan zamani da irin rigirgi cewa da kowane shugaban kasa ya gwada yadda yake so ya gyara ya ya gyara yadda ya kai ƙarshen magana yake cewa shi da ya yi imani da annabin musulmin nan zai dawo a ba shi kofi ɗaya na ci kafin ya gama shanya kofi da ya yi solution ɗin duk wannan abin ya gyara duk wannan abin da ake ciki kafin ya gama shanya shayin nan na kofin nan nasa kaga wannan ya kone kwarai da gaske Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara wannan al'umma ya daidai ta hanyar sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya karar da Qurayshawa a karkatacciyar hanya kuma ya gyara su sallallahu alaihi wasallam mubinu wanda ya bayyana addinin Allah a sarari ya ya bayyana addinin Allah ya gyara addinin Allah ko kuma mubinu mai tafsirin Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi manzo Allah shi ya mana shi ya bayyana mana ma'anonin Qur'ani saboda Qur'ani tibiyanu ne eh, karatu ne amma kuma yana buƙatar dole sai wani ya zo ya warware shi ba dan haka ba da larabawa zai musu tafsiri kada ba ya musu tafsiri ba tunda war- na akwai akwai kalmomin da duk mai jin larabci ya sani amma akwai kalmomin da sai tsohon balaraban na hiji wani abin zaurace a kowane ma a'a sai annabi daga Allah ya zo ya yi bayani sai annabi daga Allah ya zo ya yi bayani duk gaba ki daya to mai bay- mai bayani ko wanda ya bayyana addinin Allah bai kwanta ya yi bacci ba sallallahu alaihi wasallam sai da addini ya bayyana ya tabbatu ya komai sallallahu alaihi wasallam zulqulama abocin daukaka sallallahu wani wafakiri da alface ce ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abocin ɗaukaka ne. Bari ma dai shi an taƙaice shi cikin ɗaukaka, sallallahu Alaihi wasallama, shi ne maksusun bil'izzi, maksusun bisharafi, maksusun bil'izzi, maksusun bil majadi, maksusun bisharafi. Don Allah sallallahu an ce bi ɗin nan ma'ana an keɓe shi an kewaye shi da ɗaukaka ba Allah ba zai taɓa sauka cikin ƙasƙanci ba Allah ya ko da yana so ba zai yiwu ba ba a shirya ba wannan ba ma bare ya sauka bare taɓa sauka ba mu al'umma girman mu ba na zatin mu bane na abin da muke kai in mun kama ambatan Allah yanzu yau sai mu hau kamala mu hau girma bai hana dan an jima ga mutum ya dan kuma haɗo ba ƙasa ya faɗo ƙasa ya kuma tuna Allah a uzu na shike zai kuma kama ambatan Allah zai yanzu an kuma tilla shi haka dai dan adam ya hau ya sauka ya hau ya sauka ya hau ya sauka har manzo Allah da'iman a hawaye ce wallah ba zai taɓa maksusun bilgizbi an keɓance shi da ɗaukaka bai taɓa sallallahu alaihi wasallama ɗauka cikin tawaya ba sallallahu alaihi wasallam sannan maksusun bilmajidi an keke shi da girma sallallahu alaihi wasallama ba zai taba sauka sallallahu alaihi wasallama a ce yau kuma ba shi da girma ba da saboda kaza kaza ko an kwace wannan girman ko an manzon Allah bai wannan ba sallallahu alaihi wasallam sannan maksusin bi sharat an ke banci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daukaka sallallahu alaihi da matsayi ba za a kai wata rana za a ce ai an tauye yanzu an dan kwace matsayin nan yanzu ya dawo mataimaki ko da yana kaza kaza a'a shi halitta ne na jikinsa waɗannan abubuwa duka. Don haka ba, bai sani ba sai wannan girma, halitta ne, don haka ba abin da zai zo a wajen sai girma. Allah alaihi wasallam wannan ma alheri ne kwarai da gaske. Duk abin da yake cikin kwano, in ka tuntsular da kwanon shi zai zubo. Duk abin da yake, wa kullum ina in billa zifi yarsha kowanne ƙwarya da abin cikin da take yayyafi idan idan karanzir ne a cikin gwangwani kana juyo shi karanzir zai zubo ma idan madara ne a cikin gwangwani kana karkato shi madara shi za ta zubo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alheri ne duka a cikin sa girma ne duka a cikin sa ɗaukaka ce duka a cikin sa karamci ne duka a cikin sa alheri ne duka a cikin sa ba wani abu da zai zo ta wajen manzo Allah sai wannan sallallahu alaihi wasallam gidan wannan abin ne sallallahu alaihi wasallam wahidun makaɗaici cikin mu'aminsa cikin abubuwan da Allah ya bashi akwai kafa'isu akwai abubuwan da irin na annaba ne manzo Allah ya tarayya da su amma akwai abin da nasa ne Allah yake bance shi da shi nasa ne Allah yake shi ma malamai sun yi kokari sun tara akwai Allah ya saka su yi da alkhairi din shi ma ya kasa'isul kubra ya tara wajen irin wannan abu da Allah ya kebance manzo Allah da shi nasa ne wajen dubu sallallahu alaihi wasallama to duk suna nan to shi kadai ne a cikin muqamin sallallahu alaihi wasallama karimu maga muttaqin mai tsoron Allah kai shine ma shugaban masu tsoron Allah din ma sallallahu alaihi wasallam to shine takawan ma kanta sallallahu alaihi wasallama o muslimu manzo Allah mai gyara ne ya shiryar da halitta ya gyara halitta sallallahu alaihi wasallam mai shiryar da halitta Allah ya sa ya shiryar da halitta ya gyara halitta imamu jagora ko limani da muke faɗa mazalla limani ne jagora ne shi kadai ne ma limani ikiti da addil imani bil al imani koyi da liman da muke lalle wannan limamin da ya tsaya mana sallah da shi muke koya amma sallu kama ra'aytumuni usalli usalli amma babban limamin muke koyi da shi da aka ko ta wannan ta lalace sai dai ga wani sallar mu tana nan lafiya kalau dan akwai na'ibi ne akwai babban limamu yana nan akwai babban limamu shehu radiyallahu anhu ya zo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana ziyara yana sallama da manzo Allah sai aka tada sallah lokacin sallah yayi sai aka tada sallah shikenan kawai shehu juyawa yi shikenan ya zo sallah da ya gama a cikin kasidar da ya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qamtu amama al-hashimi musalliyan mirati fa wafani kamalu ana usalli amami al-haqq to ana haka kuma an tada sallah yanzu na biya ina sallah ina zalla Allah gaba na tabaraka wa ta'ala din mai sallah ya sa wajen yau usalli amami al-haqq jalla jalal wa kalbi iman amma abin mamaki ga limamin a baya wakan fi imamul hashimi duk izai da za ka ji ana kai da sun an limamu za ka zama amma duka kuma wannan limami na zahiri ga suna a gaba a shehu ne na zo suna limamin na hau ga suna ya za su faki hai kuma ta fara mai zama yanzu limamai su hukunci faki hai su hukunci ba akwai hukuncin faki hai ba suka ce ka iya sallah gaban liman aka ce in masallacin ya cika ba waje ba komai a iya yi gaban lima kana sallah gaban lima in ya cika wasu wasu ka ce to ya zama ba wani gini tsakanin ku suka wani suka ce in dai da wani gini tsakanin ku ba sai ba wani suka ce in dai da wani gini tsakanin ku ba sai ba wani suka ce a'a ba in dai da hali da wuri da kuma suka shiga gaban lima suka shiga gaban lima amma in ba wuri ba hali shi ke shiga gaban liman ka dama limamin ka dama yana nan sai ka shiga amma dai wannan kai kake wayan suka ce wayan suka ce an je kana jin karatun sa ko an yi sar kana ji duk da baki daya haka yanzu Saudiya suna nan kan wannan mazhaba din su a mazhaba su duk wanda ya salla gaban liman ba shi da sallah da haka za ka ga a haraman nan guda biyu lokacin da bare haramin Madina za ka ga duk masallacin ma baya ga suna aka yi gina shi amma gaban nan inda ne ba wani abu kuma in ka fito wajen nan kofar ɗakin manzo Allah nan da ake fita sallallahu alaihi wasallama daga wajen ziyara za ka ga abu nan sun sa inda limamin ta tsaya nan za ka ga sahun nan na waje ya ba sai yadda ka ka tsara ba su suna kan wannan mazhaba amma ba kuma akwai wanda duk suka tafi cewa rashin wuri in ba wuri kaza kaza to inda lura kuma ba komai sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah shine liman manzo Allah limamin ma'aika ne jiye musu sallah a baitul maqdis ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limamin mala'iku ne duk saman da yake kuma yadda ya musu sallah bare kuma asuba da abu duka ne mala'iku suna zuwa da su aka da ake yi mazalla sallallahu alaihi wasallama limamin mutane ne kuma ya yi musu yana yi musu ma sallallahu alaihi wasallam rahuku mai tausayi mai tausayi sallah mai tausayin halitta Allah ya ba manzon Allah na daga tausayi da jin kai abinda wani dan adam bai sami irin wannan ba ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi duk kafircin al'umman nan ta amma yana Allah ka gafarta mutane na ba su sanni ba Allah ka gafarta mutane na ba su sanni ba saboda tausayin manzo Allah da yawa zai ta da sallah ya nufin jawo wata sura mai girma amma in ya ji yaro yana kuka a bayan uwarsa saboda mata ba zuwa da yara masallaci to in ya ji wani yaron ya dami uwar da kuka sai manzo Allah ya jawo ƴar karamar sura maza maza maza a yi sallah ya dan kai ya shagalantar da uwa duka ba gida limamai da su ji wannan a wani limamin yana jin ma ya kuka yaron sannan ma za a jawo ta doguwar sura a kaza kaza ba sallolin nafila ba dama wannan ba wanda ya ce ma ta fito dole ta je ta renan yaron ta ko ta zaman ta a gida wannan ana nufin farilla ana nufin farilla da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji kukan yaro sai ya gadarce sallah maza maza dan uwa ta ci gaba da renan yaron ta wannan al'ada ce ta bi yara wani ya daga cikin rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama kuma haƙurinsa ga Qurayshawa wannan ma yana daga cikin rahamarsa Qurayshawa zo ce in kai annabi ne azabar ta sauka yana da iko ya ce to me hikima a ciki me za a kira ni a ciki kawai a ce na halaka al'umma shi kenan na zo ban yi wani abu kawai halaka annabi ba haka ba sallallahu alaihi haƙurinsa ga Qurayshawa haƙurinsa ga mutanensa kihu sun jajjebe shi da duwatsu amma duk ya sabi da bakin ciki da shan wahala jini na zuwa a jikinsa tun daga sakibu ya ce da na taho ban san me nake yi ba sai da ma ya kusa zuwa kusa da maka ta sannan na ji kara a saman kaina aka tashe kamar an tashe shi da yawa wani abu zai dame ka dinga tafiya baka san ma me ake yi ba sallallahu alaihi wasallam ije sai na ji kara a saman kaina na daga kaina na ga ashe mala'ika ne a zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa sallallahu alaihi wasallam yace mun ga Allah na ya aiko ma mala'ikan dutse ka hore shi duk abin da yake mala'ikan dutse ya sallama ni ne mala'ikan da Allah ya wakilta wa duwatsu duk gaba ɗaya ni ne wakilin su horannu wa'annan manyan duwatsu na kusa da su in kwankwace su a kansu manzo Allah ya ce Allah ya ce koma ba haka nake so ba Allah ya shirye su ko ya shirye ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam duk ba haka nake so ba yana daga tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsayawa masu laifi babba dan haka karamin laifi wannan illan laman kamar an gama ya shiga cikin ceto ya shiga ranar tashin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ku mu'minai na gafarta muku danni ku kuma gayyan wade ku kuma kowane mu'mini ya dauki wani ya tafi da shi aljanna kowane mumini na bashi kyautar wani sallallahu alaihi wasallam sai mumine su kwafa to akwai masu laifin da mumine ma ba su yi amkan su ba to manzo Allah fa har wa'annan ba zai bari ba sallallahu alaihi wasallam ya tsaya musu da haka ma yake shi ya ajiye cikin sa ga irin su wannan ba wai an ce mutum ya dai bai amma kuma ba zan dole mu faɗi rahama annabi mu faɗi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ka kuma karatu ne duk gashi nan a rubuce kuma ga za to me ma'anar rubuta shi da aka ne kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga tsananin tausayinsa cewa ya tsaya zai tsaya wa masu babban laifi a fagen tashin kiyama sai ya ga ya fitar da su sallallahu alaihi wasallam daga cikin abu sai ya ga ya fitar da su kuma sauki ya zo sannan yana daga tausayin manzon Allah horan al'umman bare malamai da su dinga sauƙaƙa abubuwa yassiru wala tu'assiru ku dinga sauƙaƙa lamar kan ku dinga tsanantawa hukunce hukunce ku malamai ku dinga sauƙaƙa hukunce kan ku dinga ka a sama kai malamin da baka birki ne ko baka rubos ba za ka kwana dole ya a dinga sauƙaƙa yassiru wala tu'assiru ku dinga sauƙaƙa kan ku dinga tsanantawa wani za a ga in yawo abin tafsiri ka ce shi ne Allah da annabi shi ne mai hukunci shi ne mai wutar shi ne mai aljanna shi ne mai sa wanda ya gada ba a cikin wutar shi ne mai sa wanda ya gada bare kuma wa'annan zamani Allah ma ya san wani abubuwan da yan kafirta ko shi ne zai iya isa ya faɗi musulmi shi ne ya isa ya faɗi kafir kuma ko Allah ya ce wannan mutum ne inda shi bai gada wannan ba musulmi ba ne kuma ko kana takama ka zo musulmin kai musulmin ne kana takama ka zo to kuma sai ba wani suna to kuma yanzu ba sunan ka sunan ka munafiki ko sunan ka dan bid'a amma dai ba ka kuta ba to dai ana gane kissa da karatu ko ana gane karatu da kissa wani a kura ta zo shan ruwa ruwan daga dutse yake gangarowa kura ce ta zo shan dan akuya ne zo shan ruwa a ƙasa rafi ita kuma kura tana saman dutse ta leko ta ganshi ita tana kuma ruwan daga sama yake sauwa daga wajen inda take ta ce da dan akuyan nan madalla wato dama kai kake lalata ruwan nan kullum ko wato dama kai kake lalata ruwan nan kullum ita ni ina na ke lalata ruwa bayan ruwan daga nan wajen ke ke tahowa ke kai kake lalata ba rama da na zo sai da naga ka lalata ce wallahi bana aka haife ni wallahi bana ta ce a to na uwarka ce ta lalata shi ma'ana dai sauko amma wata an kakaro ma sai ta kakaro ma leko ba bana aka to ashe na bara uwarka ce ta lalata yanzu laifin uwarka ya hau kanka yake na kada sama in ka an ka ce kai musulmi ne la ilaha illa ce ka to munafiki ne ko kuma a to kai musulmin ne ba munafiki wallahi ne zalla ne zika ce to dan bid'a ne kai ai ka ka ma kai ma su nan da ai ma hukunci kawai amma ba wani abu da zaka faɗa wanda zai tsere da kai a wannan zamani wallahi ba karanta wa manzon Allah Allah Allah sallallahu alaihi yassiru sabida ra'ufur rahim ra'uf ra'afa kamar yassiru ku dinga sauƙaƙa wala tu'assiru kan ku dinga tsanantawa bashiru ku dinga bishara wala tunaffiru kan ku kore min al'umma kan ku kore min jama'a wala tunaffiru sajjidu ku dinga cewa an yi daidai sadada ku dinga katartawa ku dinga cewa an yi daidai an yi daidai da yawa malamai suka ga abin da ba zai yi wa a bar shi ba ba zai to sai su yi mar faskwalima su yi mar hukunci mai kyau su yi mar faskwalima da kaza kaza kaza su yi mar faskwalima ya daga cikin rahama shehu ibrahim radiyallahu anhu ya samu kabila olam kabila kasar suna yin wata irin rawa matan suna yin wata irin rawa rawa ne za har gobe waɗanda ba su yarda da shi ba su bi karatu suka ta ba har gobe akwai irin wannan rawa saba kuma rawa ce ta sha'abiyya rawa ce ta 'yan ƙasa rawa ce kamar hausa su kwambe ko mene saba rawa ce ta 'yan ƙasa saboda in yariyar tashi tana rawa ba ta iya ba uwata za ta ce ke ba haka ake ba bari shiga uwata za ta ta koya mata ko in yaro yana uban zai ce da Allah duk ka lalata wa kabilan mu abu kaga yadda ake duk in sun je habashawa suna da wannan zai dubi na har ta yayi irin wannan a gaban manzo Allah sallallahu alaihi magana ce to to matan suna yi idan matan suna yi in rawa ta rawa ta rawa akwai da su buɗe zanin su sai tsaraitin su ya bayyana in ka ji samari na ihu to rawa ta yi rawa kenan yarinya ta buɗe zanin ta har tsaraitin ta ya bayyana da shehu ya bayyana rawan ƙasa ce malami ya yi zai hana to kuma yanzu ai dole malami kuma ya shiga ko ya kun yana cewa ka burki kaza ka ba za a bari ba sai shehu ya ce haba mata wannan abin da kuke buɗewa shine jarun ku in za ku rawa ku dinga sa wando in za ku yi rawa ku dinga sa wando to har gobe wa'anda suka bi wannan fatawa sai su dinga sa wando shi kenan ko ta buɗe dai wando ne amma har gobe wa'anda ba ba wasu zancen malama su rika zaka da kaji ana wannan sabatin an yi ihu malam to ta bayyana to wannan haka malamai suke idan ammatul balwa abu bala'i ya game wani abu bayan da za a iya barin ta bayan da za a iya barinsa ya zuwa ya zo ya yi wa'azi ya ce ka ai ban ko kaza kaza samarin ma sa ƙara zuwa wajen karatun rana ka ai kaza kaza to tun da yan sa motsa a ana son motsa jini motsa jini ne ko to to Allah ka ai lokacin sallah ka ai lokacin sallah da an ga magariba shaura rabin awa yanda haka iya zuwa ka cire kayan nan ka yi tsarki ka yi in ka yi kura ka dan ka zuwa Allah da kura la ta tu salata illa wa alaikum sakina to ka yi wanka yanda haka yi wanka ka sa ka aka zo tes kuma amma ba kai ne scoran nan ba kuma yanzu dama kila wani aran ma ne ma ko aziman da za ka gani to ka zo lafiya kalau kai abu banda lokacin sallah in azumi ya zo banda lokacin azumi lokacin da ka dau azumi daga hudowa fitowa alfujir har zuwa faduwar rana banda wannan lokaci dan tsakuwa za ta shiga hancinka ƙasa za ta shiga hancinka kura za ta shiga hancinka ka gaya min neman halattinka ne wanda in baka yi wannan ba ka ci abinci ba ko kuwa Allah ne yake kai wannan dole ba ka ce wasa jini ba ne to bari a sha ruwa tun daga magariba an ka gama shan ruwan nan ka dinga bal har alfujir yake so tun daga an gama shan ruwan nan ita yi ita yi ita yi har alfujir ya ke to amma har kawai ka dau azumi sai ka lalata azumin ka sittin sittin wa ya san masu yin bal suna da azumi sittin sittin da kafaron da suke hawa kansu dole za a bugo ta ƙasa ko wani garin ya dake abin da ya cako ƙasa da wata shiga bakin ka waye aike ka ba me ba me nika ne a ce gari ya shiga dole ko ba mai abin gawayi bane a ce ko ba mai shara ba ne wanda shi ne halattun tsace ko ba mai kaza ba ne kaza kaza kai ma ka ce motsa jini ne kaza to wannan yana daga cikin abin da malamai ba tsananta ba amma faskwarima abubuwan da sai yi wa a bashi ba sai a yi masa faskwari wannan yana daga cikin jin kan manzo Allah sa in ba haka ba in ma ka ji faskwariman dai me yasa ga wa'azi yana da yawa Allah ya kara shi a wannan amma amfani da shi karɓuwarsa ba tun da kila mutum ba za ka zo kai ta shata mutane kana faɗa abin da kai kanka ba za ka yi aiki da shi ba kai kanka ba za ka yi aiki da shi ba duk kaza kaza yanzu za da ramadana ya zo kowa ya yi safa'i kowa ya koma wa Allah kowa ya koma wajen Allah amma da an ce an sha ruwa zai ga kafin ma da an shaura 27 sai ga kuma kowa ma ya so ma gudu masallacin ya so ma shara shara ga malamai a ita to bayan da ake da ramadana nan a fadawo ba ko an yi sallah a tira to ya zai yi ba zai ai wancan ma yunwa ce ta sa ai wancan wannan na ramadana ma ai yunwa ce ta sa mutum bai da karfin ma da zai kai bai to bari ta wajen Allah ma dai kuma tun da dai ibada dai ake dai ai fasto to a ce a to dai ko dai ba za a iya na ramadanan ba dai to mutum dai ya dan tsara dai tun da yanzu ya yi kaman ya ya koya ya koya dan a Ramadana ka koyi ibada to kakka bari bayan sallah duk wannan koyan da kai ya zube duka a ka dau dan wani je ka ci gaba da yi duk baki da kakka bari ya zube duka to haka dai yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunziru saddidu ku dinga katartarwa an yi daidai an yi daidai wa qaribu ku dinga cewa an yi kusa ba an irin da wannan abu da muke ji da ko to kaga to kila kuma saboda malaman duk ba Allah ya aiko su wajen al'umma ba kila amma shi wanda Allah da al'umma sa ce yanzu da mutum ya yanke yake wa'azi ai da dole ya gyara ya dan sauƙaƙa to al'umma duk kamar da ita ƴaƴanta duk gaba gida dan haka manzo Allah duk al'umma kamar ƴaƴansa ne sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce shi ba uban kowa bane dan ya aure amma mata yansa duk iyayenmu ne sallallahu alaihi wasallam yana tausayi to yana daga cikin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koran al'ummarsa su dinga sauƙaƙawa bare malaman cikin al'ummarsa bare shugabanni su ma masu shugaba ma ka a ce ai shi mai tsanani ne ai kaza a'a sauƙaƙa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadlan ghamizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum fil amr shehu yace wannan ayoyin shugabanni ne wannan da shugaba take yawa mu ma kuma za a zalika farko fasakin kama umirta ka wannan mu kuma na kowanne za a ga da nasa to haka shugabanni ma da sauƙaƙawa ba a sakaci yadda ƙasa za ta lalace ba tsaka tsaki dai wata zalika da Allah ku ummata wasaɗan sallallahu alaihi wasallam to da kuma yana daga tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore mu ko da mutum ya yi laifin shari'a ta yanke ma hukunci amma haji mutum ya je ya yi kisa wanda dole ne a yanke ma hukuncin kisa ba a yadda ya bada mutanen da aka yi wa kisan ba su karbi wannan fansa da ake bayarwa ba akala ba ba su makara ba to shikenan aka kashe mutumin to manzo Allah ya hore mu mu neman wannan da aka kashe din gafara ko da yayi laifi wannan hukuncin da aka yi masa shine kafarar laifin to yanzu kuma ya zama mutum dan uwanmu an gama da zancen laifi yanzu tunda an yi wannan hukuncin to an gama da zancen laifi ka tsaya kana hirar abun ma ka ci ka yi gulmarsa kuma yanzu kuma sai an kwashi kyakkyawan ka dan matar da ta zo ta ce ta yi zina ba Allah sallallahu alaihi wasallama ya babba ta hanya ta ga har aka jefe ta wa'ansu sun koma waje ɗaya bayan an jefe ta ba Allah ya aka suna magana ta hajifa duk hanya an ba ta kaza kaza kaza sai ga mushen jaki na an jasa manzo Allah ya ce ku je ku ci ya rasulullahi mushe ne ba kuma mushen ma na jaki ya to ya uwa ku tana can aljanna amma ku kuma nan kuna gulmanta kuna cin naman ta ai ba ma ku je ku ci mushen jaki duk gaba gida dan mutum yayi laifi amma ba wai an kyale shi ba hukuma ka ta kyale ta bi haƙƙin Allah ta bi haƙƙin ƙasarta to kuma an gama hukuncin kuma yanzu mutum ne bawan Allah ne mai tsarki a wanke shi a wanke shi a binne shi a neman man gafara to wannan daga cikin tausayin manzo Allah mu ne muka kawo mutum ya laifi kuma ga an gowa mutum da har yau dai banza din ba nan ba to manzo Allah ya nemi a nema wa masu wanda aka yi haji gafara kuma a jikansu kamar yadda ya zo a cikin mawahibul laduniya kuma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wanda ya sha giya hukunci hajji manzo Allah ya Allah ya jarrabu wani da in ya sha manzo Allah ya mabulala in ya ja ranar ne kuma zuwa yana kangadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmin sa ya dinga dukan sa da shi sai sahabbai ma kowa kuma ya cire nasa ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana ka amma kaza kaza sai na Umar sai ya kara da zagi mutumin banza mutumin manzo Allah ya ce a Umar kanka taimaki shedan a kansa yana san fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu duk da wannan laifin nasa amma yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fil mawahib shehun hadisi din nan askalani kaftalani ne ya faɗa a cikin mawahibul ladina din sa yace wannan bishara ce babba ta al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya jarabu mutum da laifi ya yi ta gafara dai ya yi ƙoƙari ya bari ya ta gafara dai ya ci gaba da san Allahnsa da san manzo Allahnsa ba zai hana komai ba ga mai wannan manzo Allah ya ce fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu yana san Allah yana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai mai mawazi yake cewa wannan bishara ce babba ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fadawa cikin laifi bai hana gafara ta same ka ba kuma bai yanke ka da cewa kai masoyin manzo Allah ai sanan zaka tsira to in aka yanke kuma da ai babban laifi ko kana kwana sallah ka zama kana kin Allah kana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwara ma wancan mai shaye shaye yana son Allah yana son manzon Allah ya ya ya dafa hanyar tsira kuma bai yanke soyayyan Allah ba yace wa kafa bi za sharafa ya isa da wannan daukaka da daraja ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya isa musan tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ga mai laifin nan maza Allah ya yi mashaida masoyinsa ne maza Allah ya yi mashaida masoyinsa ne a duniya ya kyale shi a lahira ba zai kyale shi ba wani ya zo wani ya zo wajen jikan maza Allah sallallahu alaihi wasallama jikan maza Allah sallallahu alaihi wasallama wannan Muhammad al-Bakir ya zo ya ce masa kai aka labari ya zo mana ka an ce ka ce duk mai son ku ba zai shiga wuta ba kike farai ni na faɗa mu yayin gidan manzo Allah ne duk da son ba zai shiga wuta ba ita idan mai san naku mutumin banza ne ba shikenan kawai dan yana son ku yayin gidan manzo Allah ne kuma mutumin banza ne shikenan ba zai shiga wuta ba sai ce idan mutumin banza ne to Allah zai wa'alar da shi a duniya ya tarbe shi da wata cuta ko wani bala'i sai ya wanke shi da shi sai ya shiga aljanna sai ce to in kuma bala'in ko cutar bai same shi ba ba sai ya ce Allah zai tsananta min wajen mutuwa zai sha wuya mala'ikan mutuwa zai wahalar da shi dan Allah ya wanke shi in ya mutu sai ya shiga aljanna dan mala'ikan mutuwan bai ba shi wahala ba ba yace kabari na nan kabari zai matse shi kwarai kabari zai ladabtar da shi ya sha wuya kabari kaza idan an tashi kiyama ya shiga aljanna in kabarin da ya wahalar da shi yake ai shi kenan sai a tashi kiyama sai ya fito wajen tashi kiyama sai ya shiga aljanna da falalar an so ma'ana dai wannan dai sun mu ƙara imani mu ƙara san Allah da manzon Allah da masoyansu mai kaza mu rike gaskiya mu rike kar kana takama kana son waɗannan din ka dinga barna baka sha bulun lofa ka sani cewa kai kana daga cikin wanda ba za ka ba za ka sha wahalar cutan ba ko mala'ikan mutuwan ba zai ɗanɗana ma bala'i ba ko kabarin ba zai ɗanɗana ma bala'i ba ai baka sani ba to to kaga to kan ma aje haka ma mana kan ma aje haka ma mana kana son su ka dogara da wannan soyayya ka dogara da Allah da san manzon Allah da san masoyansu kuma kana abin da aka sa shi kenan sai ka lafiya kalau to kuma a nan ma akwai wani karatu to in kuma kana lafiya a sun cutar ta same ka sai a ce kai kuma wani abu ka tabo a kai kuma yanzu daga darajar ka yanzu wata daraja ce wani mukami ya wajen Allah ba za ka kai ba sai ka sha wannan wahala to kuma sai a kora ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cuta a abu ne kada in mun ga mai cuta mu ce oh wannan ya sako ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cuta a abu ne kaga duk waliyan suka faɗi magana suna da madogara a karatu kaga yanzu wannan abin da shari'in ne ya faɗa yana da madogara a karatu su ta abu biyu ne inji manzon Allah in ma ya fa zunubi kaga karatu ya faɗi manzon wannan magana ta faɗa ko in ma daga daraja wani cutar da Allah ya jefa masa wannan bala'in Allah yana gafarta zunubinsa ne a nan don haka wa'insu malaman suka tafi a gwara mutum ya fita ya mutu da ya mutu ko idan da zunubi a kansa idan da zunubi a kansa wani ko cutar daga daraja ne kawai Allah matsayi zai ta tsawaka kamar cutar annabi shu'aibu annabi ayyuba cutar annabi ayyuba alayhi salatu wasallam wannan zunubi ne wannan daga daraja daga daraja kuma daraja ta dago eh kaza kaza Allah kai mana bai Allah ka ba mu darajar da kome ka yafe mana duk ba hindu sha wannan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam mu raunana ne ubangiji ba gani to wannan muna jiya da sun tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu al'umma sadai mu rikunkume shi kakam ko me safaru mu rikunkume karatukan sa mu rikunkume alheran da ya zo mar da shi kakam mu rikunkume wa'anda suka rikunkume shi na daga sharifai din na daga sahabbai din na daga waliyai din duk gaba ki da mu rikunkume alheri duk ni iya namu ni iya karfin mu sai Allah ya cika mana duk gaba gida tunda za mu zo ma kada mu sidiki muna muna da wani ajiya wajen Allah shine Annabi Muhammad ko an auna abin na ko bai isa ba sai mutum da ya yi rauro sai Allah ya kai akwai wata ajiya kuma ai ban auna ma isa ba ai kuma manzo Allah ma gaba ɗaya aikin sa kuma zan sa a cikin ka kuma ka sai cika ma wannan duk gaba gida to dai mu tajin wannan rahama dan mu ba Allah ba kuma wai dan ya kara mana sakaci ko abu ba zai ba za a yi haka ma insha Allah sallallahu to lalla mai tsananin tausayi ne sallallahu alaihi wasallam ra'ubu mujtaba mustafa da mustafa da mustafa da zababbe sallallahu alaihi wasallama wa hawa nasirun mansur nasiri manzo Allah mai taimakon Allah ne mai taimakon addinin Allah ne ya isar da addinin Allah, saƙon Allah, ya sanar da mu Allah, ya sanar da mu shar. In tansurullaha yansurukum. Muzalla ya taimaki addinin Allah, ya taimaki, ba wai Allah ya gaji yana neman taimako ba, amma ya gaje kana wani ƙoƙari a kashe taimakon sa kai. Ko taimakon addinin sa. To shi ma ya taimaki. Muzalla ya taimaki lamarin Allah, shi ma Allah ya taimake shi, duk muzilai sun taimake shi, hadda shi dama kowa mataimakin manzon Allah ne. sallallahu alaihi wasallama nasiru ne kuma mai taimako abin taimako sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ya dora shi zamu zo nan gaba Allah ya dora shi kan makiyarsa Allah ya dora lamarin sa Allah ya yi ka tabaraka wa ta'ala yasin sayyidu can mun shiga daha dahiru sarkake ko dahiru hadi sallallahu alaihi wasallam to ga yasin kuma ya sayyidan nasu ya shugaban mutane ko ya sayyidal khalqi ya shugaban halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi ne shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam muqimu manzo Allah shi ayar da tafarki madaidaici mutsan zero Allah mai tsarkakewa ne ga waninsa ɗahirun tsarkake ne shi kansa sallallahu alaihi wasallam ruwan daɗi ne tsarkake ne kuma mai tsarkakewa ne ga waninsa manzalla ya tsarkake mu daga sako manzalla ya tsarkake mu daga jahilci manzalla sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake mu daga hijabi manzalla ya tsarkake mu daga kaza sallallahu alaihi wasallama wai tahira kun tsarkin nan dai gashi nan hawa hawa hawa sallallahu alaihi wasallam mutahhiru ya tsarkake waninsa sallallahu alaihi wasallam sayyiduna manzalla sallallahu alaihi shugaba ne manzalla sayyidu shugaba ana sayyidu wala da ni shugaban yan adam ne cikin manzo manzalla sayyidu ne ya tsin ma ma'ana ta ya shugaba manzo Allah shugaba ne sallallahu alaihi wasallam dole ne mu ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba shugaban ne shi da kansa ya ce shi shugaba ne amma ba yana nufin alfahari ba sallallahu alaihi wasallama kasancewar wani wajen bai faɗa shugabancin bai hana kuma shugabancin yana nan ba kowa mutum kowane mutum akwai lokacin da zai faɗa abu yanda yake akwai lokacin da zai faɗa abu ba yanda yake ba a ce ko yayi ladabi ko yayi kaza to manzo Allah shugaba ne Allah ya ambaci annabi da bai kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikensa ma bai cika kamar na shauran annabawa ba, amma Allah ya ce ma shugaba, annabi ya haya, annabi ya haya. Allah ya ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salih wa sayyidan annabi haya sayyidu ne shugaba ne Allah ya ce da annabi haya sayyidu kai kuma kai ta faɗa an ce da manzo Allah sallallahu alaihi sayyidu ai ba alawai sai alawai to ma manzo Allah ya ce da kansa yi sannan haka ne wanda ana sayyidu wala da adam da turmuzi ya rawaito mai zaka yi da wannan sallallahu alaihi wasallam dan haka su baye dan haka su baye Abul Hasan al-Shazali ya ce kakku ba sunan manzon Allah in dai ba haka karatu ya zo dole ya faɗa ba sai kun sa siyadan nan akwai romo babba a cikin ku dinga kiran manzon Allah da sunan siyadan nan domin gode Allah haka mu su baye muke duk gaba daya ba wanda zai faɗi sunan Allah zai ya girma sai ya yi matakan Allah ya girma ɗaukaka Allahu jalla jalalu ko a karatu kaso mun gode Allah abu ma har ya zama mana ma sabo in dai sufi ne wannan ba za ka ji yana karatu ko yana tafsiri ko yana karanta hadisi ka ji yana karanta da sunan Allah gatsal ba ba ba cewa mai girma ɗaukaka za ka ji wannan ba da haka je yana faɗa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a girmamawa ga ka ji karatun wani wanda bai ba su ba kuma wanda ya ce shi sunna yake ne wanda ba su bi ba ka je da dinga jawo sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kira ne ka ji karatun wani ya dinga kira sunan sahabbai sunan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ko sunan sayyidina Aisha radiyallahu anha ba ba faɗa girma ko wanne sai kai matakansa tunda kowanne in zo cikin Qur'ani sai ka ji Allah ya musu take radiyallahu anhu wa radu anhu kowanne ka je suratul anfal ka ji yadda Allah ya dinga musu take da kaza ka je bara'a ka ji yadda Allah ya dinga musu take da ka kowanne in ka faɗa sai ka yi ma take to wannan shine ladabi an san kai ma dan gidan taken ne kai ma daga gidan girma kake ka san darajar manya amma ba ai kai kowanne ka Abubakar ya ce kaza za ta za ta kare ko Aisha ta ce kaza wata Aisha Ali Ali ya ce kaza wani Ali kai ma dan kare ka san duk Ali Ali ne amma dai wancan Ali ne ba kaza duk Aisha Aisha ce amma wancan sayyida ce duk Fatima Fatima ce amma wancan sayyida ce duk Abubakar Abubakar amma wancan sayyidina ne duk Umar Umar ne amma wancan sayyidina ne ya haka mu dinga manzo Allah sayyidu ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu ne shi da kansa sallallahu alaihi wasallam ma'ana shugaba ra'isu ne shugaban jama'a ne mai daraja ne mai girma ne kuma shugaban ma'aika ne kafin ma ya zama shugaban kowa sallallahu alaihi wasallam shi radiyallahu yana cewa abubuwa kusan tara makamai ne yanzu da da kuma wanda aka kara duk dai akwai shi alamanin manzo Allah amma ba a saba suna ba duk sai da manzo Allah ya rike su a hannunsa shi kadai shine shugaban kasa na musulmi gaba daya shine shine shugaban ministan tsaro shine ministan kwamandan fagen fama shine ministan lafiya shine ministan kaza hatta ministan gidaje da jajjera gidaje da fulotan nan da kaza kaza mazalla shi ya tsara madinan nan tasa da ake ganin ta mai kyau din na tsara mazalla ya tsara sallallahu alaihi wasallam ya mata kasuwa ya mata kaza ya mata kaza duk gaba ki haka mazalla sallallahu alaihi wasallam ya yayyanka fuloti ya babba wa yan su duk gaba ɗin kana bin karatu za ka ji a duk wannan haka kuma sai na abubakar ya rike aka dai shekara biyu nan aka yi ta da ƙyar ya koma zuwa ga Allah yana uwa yana zuwa ya ce to wai jama'a in dai Allah ya ba annabi ƙarfin ɗauka abubakar ma ya Allah ya ba ni umar wa shi ya ɗaukan waɗannan abubuwa shi kaɗai a ya dace kai duk wannan ba a sassa musu masu mukami don sai na umar ne ya dinga kuma irin wannan yanzu kashe-kashen ma'aikatu ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza mai ma'aikatar duk sai na umar ne wannan radiyallahu ta'ala an sai wa'yansu abubuwan da aka fito da su duk dai akan bin irin waɗannan wanda sai na Umar bin Yaman Allah sayyidu ne sallallahu alaihi wasallam da kuma a rufai ma suna nan da nasu tafiya da suka tabbatar suka san lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba ne manzon Allah sayyidu ne sallallahu alaihi wasallama wa sayyidun alhaji sallallahu alaihi wasallama mai bada bishara bashirun ne mubashirun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qa'idul gurrul muhajj qa'idul gurbi al muhajjalina manzon Allah shine shugaban masu hasken fuska da hasken hannaye da hasken ƙafafuwa. Hasken fuska sani da sallah da muke yi, duk musulmi za ga musulmi tana da haske ko bai bakinsa sai kaga hasken addini sani da wannan sirra da yake wa Allah tabaraka kuma ita ma fuska ana wanke ta a wajen alwala. Shauran ƙafafuwa da shauran hannu su ma za ga suna da haske su kuma sani da alwala. To da wannan za a gane al'ummar manzon Allah za ta tashi kama. Hadisi yana nan, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai annabin da zai zo wajen tashin kiyama daga shi sai sandarsa ba wanda ya bi shi wani annabin ya zo da mutum ɗaya wani annabin da mutum biyu wani annabin da yan jama'a da bata kai goma ba haka dai har na ga wani annabi waɗansu jama'a masu yawa masu yawa su sai ce al'umma ta ce a ta wani al'umman musa annabin musa ne ba ta kama ce ke to ba can sai na gano al'umma ta fuskar tana haske afafuwansu da hannayensu duk sun zama butulu saboda in ce ummati wa rabbul ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba kai wannan mala'ikan da kake tsazu ba wallahi wannan al'umma ta ce abin da ya rasulullah dama za ka gane al'umma ita yanzu kana da doki mai fashin goshi doki mai fari a goshin nan nasa ko kuma mai kafafuwansa da abubuwa ta fari ne in ya shiga cikin baƙaƙe su ko in ya shiga cikin jajaye za ka iya gane haka ko za ka iya gane naka ba da alama ga ita saboda saboda wannan alama sai to haka ni ma zan gane al'umma ta saboda wannan alama da take da ita na hasken fuska da hasken abu mu gode mun gode Allah wannan alwala da wannan wankan janaba da wannan ibadodi da muke duk ba a banza suke tafiya ba sun tafi ga Allah kuma cajin batir suke mana duk wannan gaban da muke wankewa suna caji ne dajin batir suke sai mutum ya mutu ya shiga kabari sannan zai ga fitilar ta kunu dan haka idan an fito tashi kiyama munafikai sun ga mumini musulmi a cikin haske za su dinga cewa to Allah san mana hasken ka mana nattabi nura to Allah san mana dan kauran sa kinar jubuwa ra a kun fansa mai suna a koma duniya yanzu an dauke ne ka dama cajin batir a duniya da aka yi yanzu a koma duniya kuma a je a yi cajin batir amma yanzu ne ta ɗauke a nan wajen duk wanda ya basirin sa ya caji Allah ka sa na mai caji full ko a shi ne yaren yanzu ba a ce yayi full 100 ko ba 100 yayi full to ta kokari ai ta ba ai ta alwala shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk sallah sai ya mata alwala shekara 22 duk sallah sai ya mata alwala mu ji wannan karatu shekara 22 duk sallah sai ya mata alwala kuma haka qur'ani yazo da shi idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ma'ana ku yi alwala a wajen fuska sai ranar fatu makkata Allah ya sani sai hajji hajjin ban kwana sai na Umar yana tare da Annabi aka yi sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya alwala suna tare ana komai a zahar sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ai kiran sallah an ko manzo Allah ya ce ai sahu ya ga manzo Allah bai alwala ba shekara 20 da biyana alwala duk sallah ai haka ko yayi abun mamaki la'asar ta yi annabi ya ce ai sahu bai alwala ba magaruba ta yi annabi ya ce ai sahu bai alwala isha ta yi ai sai sai na ya ce ya rasulullahi rasulullahi ya ce yau ba ai na sani ya rasulullahi kai abin da baka saba ba me nayi yau batun da kai alwala asuba ba ƙara wata Allah ma isan da ita kuma kaga da gangan nai ba dan nuna ma ya inganta haka ma yayi to in mutum an mutum yana duk dai yayi daidai ko sau ɗaya kai alwalar ba ta karye ba kai sallolin duk gaba ɗaya ba ta karye ba ba kuma ka dinga matse fitsari ko ka ce ai dan alwala ta ta kai wa ya sa ka wa ya sa ka a'a ka je kai alwala yayi abu ba burjiya wacce ka ta matse abu ko ka cin abinci ko ka giyan abu ka idan dai yin zama waliyar zama da duk sun yi alwala sun a'a ba sa ka ba akwai mazajen dai akwai mazajen dai wanda za a ce shekara arba'in alwala isha da ita yake sallah ba akwai irin wayannan to amma dai shari'a dai dama ita shari'a tana aiki ne irin na yan ƙasa ƙasa irin mu sai ka dinga aiki irin nasu ko kuma manya mazaje to ko kowa iya karfinsa amma dai kowa ya dinga alwala zai amma ba laifi kana da alwala kai azhar la azhar kana alwala ya da sallar la asar dinka amma kuma zaka bi yanda da annabi kai kuma kai alwala amma ba fa dole bane tunda dai gashi Allah ya ga sai na Umar ba kaza ba kuma zalla al'umma manzo Allah ma manzo Allah to shine jagora ranar badar ranar badar kuma su ne rabi'a da aka yi sahu da aka yi sahu ya jiya ya ce da sunansa yana nan aka duba tare ya jiya da ɗan'uwansa ya ce kai jama'a yanzu waɗannan mutane masu hasken fuska za mu yaƙa da waɗannan mutane da fuska su kamar ta aljanu jibiya manzo Allah da jama'ansa su ne masu hasken shi kuma da mutanen magana suka zo da shi yake fuska su kamar ta aljanu su fa larabawa ne amma ba wanka ba alwala ba ibada ba sanin Allah ba san Allah ba gashi ma an zo za a yaki gaskiya sai mun abu kowa fuskar ta zama kamar ta aljanna su ko wa'annan suna cikin nutsuwa suna cikin sanin Allah yanzu ma da mutuwa ta zo za a yakin nan yanzu ne ma suke ganin masu kuma da Allah duk gaba gida fuskar ta ƙara yin haske yace yanzu da wannan fuskokin za mu yaki wa'annan fuskokin kaga ikon Allah yanzu wannan mutum da Allah da Allah yana da rabo ai yace wallahi ba zan yi ba ko ya fada cikin musulmin masu hasken fuska shi ma ta fita haske ko ko ya bari amma yana daga cikin farkon ma wanda aka shi dan tsoron fitinan ne Abu Jahi to kakkaje kai baka ja kanka buta ka bi wani ya ja ma wuta mun suka yi wannan sai da ga gaskiya kar kana kallo ga lamarin Allah ya bayyana ga haske ya bai kaza kaza kaza da ai kaza ka to shi kenan yanzu dai aka dai wannan da ya faɗa din in ka duba tarihin bazar za ka ga wannan manzo Allah mu gode Allah Allah ya sa mu cikin wannan rinjina masu hasken fuska manzo Allah da muhaimin suna manzo Allah muhaimin suna Allah muhaimin manzo Allah muhaimin wanda Allah ya aminta da shi ya bashi ajiya ya ba shi ya kiyaye abu manzo Allah an ba shi kiyaye an ba shi ajiya ma'ana ai hafizu mai kiyayewa ko mu'tamiru wanda aka yarda da shi aka ba shi ai za a ce ka kiyaye abu sai an yarda da kai to manzo Allah muhaimini ne an ba shi ajiya Qur'ani manzo Allah muhaimini ne an ba shi ajiya halittan ma al'ummar sama duka baki da ko ko shahidu mai shaida ko ko shahidu mai duk abin da muke yi idan sa yana tare da mu wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ko wal mu'minu fi ta aiki Allah yana ganin mai kuke ma'aikin Allah ma Annabi Muhammad yana ganin mai kuke ikon Allah ko in su nau'i na mu'mine ma Allah ya su ma ku yi aikin suna ganin suna ganin mai kuke yi su ma su ma ku yi aikin suna ganin mai kuke yi dan haka wani wani bawan Allah waliyin kar ka gama kunsa abubuwan an ce abin da wali zai gani tashi bi abin da zai gani saban dan adam Allah yana rufe ba wannan dan asurta dan asurta asiran bayin Allah Allah yana rufe wa wali wannan wani kar yake magajin manzo Allah ne yana ganin abubuwa kar an yaye mai hijabi huda huda yana ganin cikin kasa ya san inda ruwa dan an faɗa wannan ba wai an ce ya zama Allah kaza kaza amma kan yake fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min mu'mini ne kar fice ko man ka yana ganin amma Allah ya rufe ma a banka Allah ya rufe sai da annabi Musa an yi ta roƙon ruwa an yi ta roƙon ruwa an yi ta roƙon ruwa ba a yi ruwa ba har ya zo zance da Allah Allah da abin da ya Allah ya ce kwarai da ya zan yi ruwa wannan munafiki na cikin ku me kaza ka- ya ta kaza kaza Allah wa ya sanar da ni in kira isha na hana munafiki ni kuma na yi in na sanar da kai ni ma ina yi amma ka gode wa Allah yanzu za a yi ruwa saboda gashi na ya mutu gagawa sana an kawo ta masallaci ai mata sallah ai zai annabi za ya fito da gudu yana zuwa ya samu gawawaki saba'in wanne ne a cikin ya fattaro Allah an fattaro ne amma idan kai wa muminin nan keke da keke kuma kace zaka yi mara rashin kunya sai Allah ya yi labula idan ba sun yi wa annabawa rashin kunya sai Allah ya yi kai ne kaza kai za ka ce kaza kaza ko ka za ka yi wani wani keke da kai da rashin kunya sai Allah ya yi har yanzu sai na ka zo wa ya sanar da shi ga wata katanga kuma kuɗi ne a ƙarƙashin ta kuma ta yara ce marayu kuma uban su mutumin kirki da ranar suka zo garo wa ya sanar da shi wa ya sanar da shi wannan jirgin ruwa gaban su nan da za su yi ga wani sarki nan na gasta ne mai kwace jiragen ruwa ya sanar da shi yanzu suka shiga hanya wa ya sanar da shi wannan yaro kafiri ne iyayensa mutanen kirki na kaza kaza wannan shi ake cewa kashafi amma da zakar wa fa'altu wa ana muni Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa to wannan kenan to wani bawan Allah Allah zai iya nuna masa din amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo Allah a cikin qadi kullu mu'mina يغضو يغضضن من أبصارهن ويعقضن فروجهن وكل كذا أبو من يا رسول الله إذا saboda ganin sarai kaza kaza shehu Allah ya fito nan wajen hawali yayi ma wannan ayar kamar tana magana da su dan Allah yana nuna ma abu to ka ka dinga faɗa ka rinse idan bar Allah da bayin Ali Allah da bayin dan Allah ya nuna ma laifin wani bawan sa ko kaza ka bar Allah da bayin sa kakka kakka zo ka dinga faɗa yanzu dai bashi ya biyo boka yanzu kaza kaza amma dai wannan zai zo ya rashin kunya ya zo ya rashin kunya kuma a yi maka wali ya gaya masa amma alheri da ita alheri ne wannan Allah yana huna mu'minai mai kwana sallah mai qur'ani mai hadisai a zuciyarsa don zatin Allah sai ga wani yadda sun gan shi sai su girmama shi an ce akwai wani shai dattijo ne shehi ne wani wani saurayi ya shigo zai nemi albarka sai ta yi tsaye shi ya nemi albarkar wannan saurayi kai ne shehi ba kai na zo wajen ka yace a Allah ya nuna min kai kuma zaka gyara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan na gani zai ga kaga wannan mai sauki wannan abu ne mai sauki to akwai mu'minan da wannan shine karatu ba wai sunan kuma da ka taba zaka gani tabo wani kaji dan kare in yayi ma titi yanzu yanzu sai ka ga kaza kaza wannan da shi da karatu ba wai ko karatun wai sun da daban ko ko mu masu karerai cikin karatu ba kasasai ba ne karatu ne wannan shi ne gashi nan a cikin ƙwar'ani shi ake gaya mana kuma shi ne zaman lafiya shehu na unguwar kaji nan kaduna allah ya rahamshe shi shehu adamu giyasu ya gaya mana wallahi ne yake gaya da kuma mutane ma ya gaya mana saboda sun yi zama a onacha sun yi zama a onacha su suka yi kokari na yada musulunci da abubuwa wanace su ne almajiran Sheikh Ibrahim na wanace kafin yakin basasa na Nigeria ya faru duk su baro Egypt su dawo nan. To shi Shehu Radiyallahu Anhu Shehu Ibrahim ya je wanace sau uku. Ya je wanace sau uku. To akwai malami dai mai irin abubuwa yana takama dai da abu kuma bai bi irin wannan lamarin ba a wannan lokacin. To shikenan kuma limamin masallaci tun da dama limamin masallaci to wani zuwa da shehu yayi to shi da ya zo kai shehu kai wa almajiran nan da aka faɗa suna faɗan maganganu kaza kaza ya gama sai shi ce ya hakuri mala ya hakuri bari ga ma almajirai na kaji waɗansu irin yara ne da suke da uba mai kuɗi da ya rarrataya musu sarƙoƙin zinare amma ba san darajar abin ba san me aka rataya musu ba amma akwai ɓarawo yana waje ɗaya shi ya san me ya wannan darajar yana au don Allah shi ba abin nan yadda aka rataya so yake su koma waje ɗaya ba kowa ya sace musu da sun san darajar wannan abin da ba su faɗe shi ba da san darajar kuma bari ka ji wani misali abin nan da suke faɗa bayan da kake da so bane ba fa misalin abin misali wani limani ne yana sallah yana da mata ta tafi Kano shi limamin nan yana da mata ta tafi Kano kuma yana son matan nan tasa yana sallah gashi liman a gaban jama'a amma matan nan ta mantar da shi Allah ta mantar da shi aikin da yake ta mantar da shi duk jama'a masallacin nan yana cikin sallah ya dinga magana wai kowace hajiya za ta dawo sai mutum ya ce la ilaha illallah ya aka ka sani shi ne ya haka shi ne ya haka yana da mata sunanta hajjiya sun kuma za ta fi kanu kuma liman ne malam ne amma ya yi ruku'u har ya manta a masallaci yake har ya manta ya da tasbihi rukun daga yana ta wai shi hajjiya su dawo ne sannan ya tuna fa kurin jiwa tuna fa liman ne zani kuma masallaci ya ci gaba bai san idan mumini na kallonsa ba. Bai san idan mumini na abu mamaki ma bai san kunnan kunnan mumini yana ci ba. Shau bai zo garin ba ma. Amma da ya keke da keke ya taba. Ya shi wace to kaga yanda kai hajiyarka ta iya mantar da kai Allah. ta iya mantar da kai masallacin da masu sallar da wane ne to ina kuma da Allah ka bi ka samu shi Allah ne zai iya mantar da kai masallacin da hajiyar da kowaye da kaza ba kashi dalilin abin da mai sauki ne to mu ba Allah manzo Allah shahidu ne yana tara wani yana cewa ba yana tsoron zubi da ko ba da tsoron manzo Allah yana kallon sallallahu alaihi wasallam bai sa ya zama Allah ba Allah ne amma kuma wanda Allah ya nada ya ba sallallahu alaihi wasallam muhaimin sallallahu alaihi wasallama to صادقا mai gaskiya ne wannan da alama sai mu tashi da mutum da baki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin